تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح لله في الأمة وترك الأمة على منهج البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه ثم يا عباد الله راقب الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه أيها المؤمنون يا عباد الله إننا نستقبل في أيامنا القريبة إننا نستقبل في أيامنا القريبة القادمة يوما عظيما من أيام الله الفاضلة إنه يوم له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة إنه يوم أهلك الله عز وجل فيه أشد أهل الأرض طغيانا وأعظمهم إجراما وأكبرهم عتوا واستكبارا إنه اليوم الذي أهلك الله عز وجل فيه فرعون وأهلك فيه معه قومه في لحظة واحدة وكان ذلك الحدث يا عباد الله وكان ذلك الحدث العظيم في يوم الذي نستقبله يوم العاشر من شهر المحرم عباد الله لقد عاش ذلك الطاغية الظالم الباقية المستكبر عشية طغيان وعتو طغيان وعتو واستكبار وتمرد وطغيان حتى بلغ به طغيانه أن قال أن قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري أو وأن قال وما رب العالمين إلى أن قال أنا ربكم الأعلى إلى إلى غير ذلك من كلمات طغيان والكفر والإلحاد والتمرد العظيم ولما أراد الله عز وجل هلاك هذا الطاغية أهلكه هلاكا فيه عبرة للمعتبرين وآية للمتعذين حيث أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه ورسوله موسى عليه السلام أن يسري بعباد الله المؤمنين ليلة فخرج موسى عليه السلام ليلا قبل البحر الأحمر وعلم الطاغية بخروج موسى بخروج موسى بجنوده وإتاده في أثر موسى ومن معه فلما بلغ موسى عليه السلام ومعه قومه البحر وترى الجمعان فقال رب العزة فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لا مدركون قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين اقترب موسى من البحر اقترب موسى عليه السلام من البحر وثقته بالله عظيمة وتوكله على الله عظيم اقترب عليه السلام من البحر فأمره الله تبارك وتعالى أن يضرب بعصاه البحر الله أكبر فضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر فانفلق البحر عن إثنى عشر طريقة وصارت أرض البحر أرضا يابسا لا وحل فيها ولا زلق وصار الماء سيال واقفا بين هذه الطرق وقوف الجبال الله أكبر ثم يمضي موسى ومن معه في هذه الطرق وعن يمينه وعن شماله ماء واقفا وقوف الجبال والأرض تحتهم أرض يبس فمضى ومن معه حتى تكامل عليه السلام وقومه تكاملوا خارجين خارجين من البحر من جهته الأخرى وتكامل فرعون ومن معه من من جود من جنود وعتاد داخلين في البحر حتى حتى اجتمعوا جميعهم فيه في تلك الطرق أمر الله عز وجل البحر أن يعود كما كان فهلك هو ومن معه وكان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي فهلك فهلكه الله عز وجل غرقا بالماء ومن معه ثم أيها المؤمنون يا عباد الله إن نبينا عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مهاجرا رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء والحديث في صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا فقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى عليه السلام نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه فصامه موسى شكرا لله قال نبينا عليه الصلاة والسلام فأنا أحق بموسى منكم فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه بل إنه صلى الله عليه وسلم بل إنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضيلة عظيمة وثواب جزيل لمن سام يوم عاشوراء ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن على الله أن يكفر السنة التي قبله وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى كابل لأصومن التاسع أي ماء العاشر مخالفا لليهود عباد الله إن الله ابتلى في, في يوم عاشوراء وتحديدا سنة واحد وستين بعد الهجرة ابتلى عبدا من عباده ووليا من أوليائه ورجلا عظيما شهد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ابتلاه الله عز وجل في ذلك اليوم بابتلاء عظيم حيث قتل في يوم العاشر من شهر الله المحرم مظلوما شهيدا في سبيل الله إنه الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وكان قتله ظلما وعدوانا وتعديا وقد قال عليه الصلاة والسلام عنه وعن أخيه الحسن سيد شباب أهل الجنة وكان هذا القتل فيه ابتلاء وفيه أيضا محنة وتمحيص ولذلك تفرق الناس من بعد ذلك القتل الذي حصل الذي حصل له إلى طرائق ما بين غال متجاوز لحد الله وبين جاف غير مبال بمكانة أولياء الله وأصفيائه ومن أهل توسط واعتدال وقوام وسداد ألا وهم أهل السنة والجماعة أهل الوسطية والاعتدال بلا تفريط ولا إفراط ولا غلو ولا جفاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين اللهم هدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعليت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من آديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت أيها الناس يا عباد الله إن الله تبارك وتعالى يأمركم بأمر فقال رب العزة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بايا هكا ina mai shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya ya Allah muna neman gafararka muna kuma tuba gare ka ya Allah kai ne ubangijin na farko kuma ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya yau mutane nasiha ya ɗora su akan tsari wanda yake mai kyau kyakkyawa a fili a bayyane ba wanda yake kaucewa tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda yake halakakke ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da kuma a wato iyalansa da kuma sahabbansa gaba ɗaya ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba bayan haka ya ku ƴan uwa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala zai nusar da shi hanya kyakkyawa a duniya da kuma hanya mai kyau a lahira baya da haka ya ku bayin Allah ku lura ku kiyaye Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a ɓoye bayan haka ya ku bayin Allah lalle muna fuskanta a waɗannan kwanaki masu zuwa muna fuskantar wani yini mai girma wani yini wanda ya yi kusa wanda yake yana da girman sha'ani kuma yana daga cikin yinnuka waɗanda suke masu falala a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala yana da ainihin falala mai girma da kuma wato alfarma wacce take babba wannan yini shine yinin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya halakar da wanda ya fi kowa tsaurin kai wanda ya fi kowa girman kai ya fi kowa girman laifi ya fi kowa kangarewa Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala a wannan yini ne ya halakar da wannan bawa wanda yake shine fir'aun Allahu tabaraka wa ta'ala a wannan yini da yake zuwa nan da 'yan kwanaki kaɗan ya halakar da fir'auna shi da mutanensa a lokaci guda ba tare da bibitarsu ɗaya bayan ɗaya ba lokaci guda kawai Allahu tabaraka wa ta'ala ya halakar da su wannan hatsari ya faru ne a ranar da muke fuskanta wato nan gaba kaɗan ranar goma ga watan muharram ya ku bayin Allah wannan mai kangarewa Allah tabaraka wa ta'ala wato fir'auna wanda yake mai girman kai yayi rayuwa ne rayuwa ta jiji da kai da girman kai ta yanda ya wato yayi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala ba ma wannan ba sai yake cewa da mutanansa ma alimtu lakum min ilahin gairi ban san kuna da wani abun bauta wanda yake koma bayana ba ma'ana yake cewa shi shine abun bauta shine Allah shi ya halicci mutane haka nan ya sake cewa da annabi Musa alaihi salam ya masa wa'azi cewa abota Allahu tabaraka wa ta'ala shine ubangijin kowa da komai ubangijin talikai sai fir'auna ya ce wa ma rabbul alamin wane ne ubangijin talikai din da ake faɗa shi bai san akwai wani Allah ba shi shine Allah wannan mafi girman rashin kunya kenan ya zamto ga wata halitta da Allah ta'ala ya halitta kuma tana ja cewa ita ce Allah din haka nan ya sake cewa wa ana rabbukumul a'la yake cewa ni ne ubangijinku wanda yake madaukaki zuwa ga wani haka na daga kalmomi da rasar kunya da ainihin kangarewa Allahu tabaraka wata'ala da shi fir'auna yayi ga Allahu tabaraka wata'ala to wannan kwanaki masu zuwa wato akwai yinin da Allahu tabaraka wata'ala ya halakar da fir'auna a ciki wato ranar goma ga ainihin wannan wata irin nan da kamar kwana hudu haka ko makamancin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da Fir'auna don ya zamto abin lura ga ainihin masu tunani kuma ya zamto wa'azi ga ainihin wato ya zamto aya ga ainihin masu wa'azatuwa. Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabinsa Musa alaihi salam cewa ya fita da bayan Allah tabaraka wa ta'ala wanda suka yi imani da annan Musa ya fita da su da daddare. Annan Musa alaihi salam ya fita da jama'arsa zuwa ga ainihin Baharul Ahmar. wato zuwa ga ainihin baharu maliya wato zuwa ga kogin maliya ya fita da su cikin dare shir'auna ya samu labarin cewa annan musa alaihi salam ya fita da jama'arsa cikin dare inda ya dosa kuwa ya doshi kogin maliya to tunda fir'auna ya san akwai ruwa babba ya san bayan da za a yi ya wuce da ya je sai allahu tabaraka wa ta'ala ya umarci annan musa alaihi salam cewa ya daki ruwa din da sandansa annan musa alaihi salam da ya daga sandansa ya daki ruwa shikenan sai ruwan nan ya sandare ya fitar da ƙofofi guda goma sha biyu wanda ruwa ɗin sai ya zamto kamar ainihin wato dutse ƙasa ɗin kuma ya zamto ƙasa ce wacce take busasshiya annan musa alaihi salam ya shiga shi da jama'arsa cikin waɗannan hanyoyi suka tafi fir'auna yana zuwa bakin ruwa shi da jama'arsa ya ga ga inda annan musa ya bi abin ya baiwa sauran jama'ar mamaki saboda haka fir'auna ya yi umarni cewa a tafi gaba ɗaya bayan dama ya aika zuwa ga ainihin birane da kuma gurare mabambanta juna cewa a taro masa jama'arsa ya taro jama'a sai suka fada cikin ruwa ma'ana suka fada cikin wannan hanyar da annan Musa alaihi salam da jama'arsa suka suka bi domin tsallake ruwa din annan Musa alaihi salam sun kai ga gashi sun tsallake fir'auna shi da jama'arsa kuwa wato sun shiga tsakiya sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya umarci ruwa din ya koma ruwan yanda yake nan take fir'auna da jama'arsa suka halaka halaka kamar halakar da mutum ɗaya a lokaci a lokaci guda wannan rana wato tana da girman sha'ani a cikin addinin musulunci alhali fir'auna yana cewa da mutanansa wa hadhihi al-anharu tajri min tahti yana cewa waɗannan koraman da kuke gani waɗannan kogunan kogin maliya da sauran duk wani ruwa da kuka gani yana cewa yana gudana ne ta ƙarƙashin gudanarwarsa alhali shi kuwa ya san ba shi ya yi ruwan ba amma yana cewa shi ne wanda ya halicci ruwan kuma gudanar ruwan ƙarƙashin gudanarwarsa take amma allahu tabaraka wa ta'ala da ya tashi nuna masa cewar ƙarya yake ba shi ba ne sai allahu tabaraka wa ta'ala ya halakar da shi da ainihin wato ruwan da yake cewa shi yake gudanar da shi allahu tabaraka wa ta'ala shine allah shine wanda halicci komai ya halicci kowa kuma shine wanda yake iko yake da iko akan komai Allahu tabaraka wa ta'ala ya halakar da annabi wato ya halakar da fir'auna da mutanansa ya tsallakar da annabi Musa alaihi salam shi da jama'arsa suka tafi annabi Musa alaihi salam da Allahu tabaraka wa ta'ala ya tsallakar da shi sai ya azumi azumi wanda yake godiya ga Allahu tabaraka wa ta'ala hakanan jama'arsa suka yi azumi tare da annabi Musa alaihi salam saboda ainihin tsallakar da su da Allahu tabaraka wa ta'ala ya yi dangane da sharrin fir'auna domin dama shi fir'auna wato ya yi ta kashe musu ƴaƴaye yana ainihin kashe musu ƴaƴaye mazaje yana kuma ƙyale musu wato mataye baya kashe su annabi Musa alaihi salam ya azumci wannan rana a matsayin wato godiya ga Allahu tabaraka wa ta'ala haka nan jama'arsa suka yi azumi a matsayin godiya ga Allahu tabaraka wa ta'ala ya zo a cikin ruwayar Imam Bukhari da kuma Muslim ruwayar da aka rawaito daga Abdullah dan Abbas Allah ƙara musu yarda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa garin Madina sai ya sami mutanen wato Madina Yahudawa kenan suna azumtar ranar goma ga watan Muharram ma'ana ranar goma ga wannan wata sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye su yake ce da su me yasa kuke azumtar wannan yini ranar goma ga watan al-muharram sai suke cewa ai wannan yini annan Musa ma alaihi salam ya azamce shi saboda ita ce ranar da Allahu tabaraka wata'ala ya tsamar da annan Musa ya tsiratar da shi daga sharrin fir'auna da jama'arsa shi yasa muke azumtarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa ana haqu bi Musa minkum ai ni nafi dacewa da annan Musa fiye da ku ma'ana ni ne nake kan irin tsarin annabi Musa ba ku ba ganin cewa iyayenku Yahudawa a lokacin sun yi imani da annan Musa a yanzu ku kuma kun kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda yafi dacewa shine suke daidai da annan Musa alaihi salam akan tsarin Allah subhanahu wataala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya azumci wannan yini na ranar goma ga watan al-Muharram ya kuma ya umarni ga sahabbansa cewa su azumci ranar wato ashura ɗin ranar goma ga wannan wata na ainihin almuharram ba ma haka ba ma an rawato daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa akwai lada wanda yake mai girma akwai sakamako wanda yake babba ga duk wanda ya azumci ranar ashura ya zo cikin sahih muslim hadisin abi qatada Allahu tabaaraka wa ta'ala ya kara masa da yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa azumin ranar ashura Allahu tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina kyautata ina kyautata zato ga Allahu tabaraka wa ta'ala zai gafarta wa duk wanda ya azumci wannan yini na ranar 10 ga watan watan Muharram zai gafarta masa shekara guda nan gaba ma'ana Allahu tabaraka wa ta'ala zai gafarta wa bawa idan ya azumci ranar 10 ga watan Muharram na tsawon shekara guda Allahu tabaraka wa ta'ala zai gafarta masa ya kuma tabbata a cikin wato sahih muslim hadisin ibnu abbas shi ma Allah ƙara masa yarda yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yace la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle idan Allahu tabaaraka wa ta'ala ya kaddar cewa rayuwata ta kai baɗi to zan azumci wato ranar tara ga wata kuma zan azumci ranar goma ga wata ɗin ma'ana zai yi azumin tasu'a kuma zai yi azumin wato ashura annabi sallallahu alaihi sallama yayi haka ne a matsayin wato saba wa yahudawa domin dama annabi sallallahu alaihi sallam yayi umarni da cewa khaliful yahuda ku rika saba wa ainihin yahudu duk abin da yahudawa suke yi sai ka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mutane wato sabanin abin da suke yi sai dai karan fari abin da Allahu tabaraka wa ta'ala bai masa umarni ba kafin wato umarni ya zo sai ya yi irin abin da wato su ahalar kitabu suke yi ko su yahudawa ko kuma wato ainihin su nasara annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni bayan wato hujjoji sun sauka gare shi daga Allahu tabaraka wa ta'ala cewa a rika saba wa yahudu shi sama ya ce a rika saba wa yahudawa a rika barin gashin gemu a rika wato rage kuma gashin baki domin su yahudu idan ma sun bar gemu suna barin gashin baki sai ya haɗu da gashin baki da gemu duka haɗu yayi bizirzir haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ku saba musu ku ku rage gashin bakin in so ku bar wato ainihin gashin gemu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ingantacce ya gwada cewa wato a azumci ranar tara ga wata kuma a azumci ranar goma ga wata yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah a wannan yini Allahu tabaraka wa ta'ala ya aiko da wata jarrabawa wato ranar ranar ɗaya ranar 61 bayan hijira Allahu tabaraka wa ta'ala wato wato shekara ta 61 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam jikan annabi sallallahu alaihi wasallam al-hasan kenan Allahu al-husaini kenan Allahu tabaraka wa ta'ala ya jarrabe shi da ainihin wato kisa kisan gilla wanda yake shi al-husain ɗaya ne daga cikin bayin Allah wanda suke manya-manya daga cikin ɗaya ne daga cikin waliyan Allah ɗaya ne kuma daga cikin bayin Allah waɗanda suke salihai mutum ne wanda yake mai girman sha'ani annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa shaida da ainihin wato gidan aljanna Allahu tabaraka wa ta'ala ya jarrabi al-Husayn Allahu tabaraka wa ta'ala ya ƙara masa yarda da ainihin kisan gilla a irin wannan ranar wato ranar goma ga watan Muharram ta yadda aka kashe shi a matsayin zalunci ya kuma mutu yana wato ainihin shahidi kamar yadda malaman ahlus sunnati wal jama'a suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dangane da shi ainihin al-Husayn da kuma ɗan uwansa al-Hassan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sune sayyida shababi ahlil janna sune shugabannin matasa shugabannin samarin yan aljanna wannan shaida ce ta cewa na farko dai su yan aljanna ne domin ba dama mutum ya zamto shugaban waɗansu sai ya zamto ɗan cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu shaida da cewa su yan aljanna ne kuma su ne shugabanni ma na ainihin samari na gidan aljanna ranar goma ga watan muharram aka kashe wannan jika na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kisan da aka yi wa ainihin wato alhassan jarrabawa ce wacce take mai girma kwarai da gaske kuma tamhis ne wato bambancewa ne tsakankanin masu imani na kwarai da kuma masu imani wanda yake dan jabu domin a cikin wannan mutane sun karkasu gida daban-daban mutane sun karkasu zuwa ga waɗanda suke masu yin guluwi da kuma waɗanda suke wato ahlar jafa waɗanda abin ma bai dame su ba gaba ɗaya da kuma waɗanda suke tsakatsakiya wanda suke masu yin guluwi su suna ganin ma cewa ai tunda ita ce ranar da aka kashe wato jika annabi sallallahu alaihi wasallama rana ce ma ta bakin ciki saboda haka babu batun maganar amma ya azumi babu batun maganar ayi azumi kawai magana ce ta bakin ciki da ɓaci rai da ainihin marin fuska da kuma yaga aljihu da keta wato tufafi da kuma yi wa kai rauni da kuma yawa kai bulala da azabtar da yara a hana su abinci da wuri a hana su ruwan sha da wuri don a gwada musu cewa haka aka yi wa al-husayn jikan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka su masu ɗanɗana a wannan yinin addinin musulunci bai karantar da wannan ba addinin musulunci bai yi umarni da wannan ba Allahu tabaraka wa ta'ala bai ce al'umma ta azabtar da kanta saboda ainihin Allahu tabaraka wa ta'ala ya sabbaba mutuwa ko waɗansu sun yi ta'addanci sun kashe wani bawa mai girma daga cikin bayin Allah subhanahu wata'ala ba ba yini bane na ainihin wato mutum ainihin yayi wa kansa da kansa rauni ba Allah tabaraka wata'ala bai yi umarni da wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi umarni da wannan ba wani yayi wa kansa da kansa rauni wani ya zagi wani wani yayi bacin rai wani yayi bakin ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ba a taɓa yin wata halitta wani ɗan adam wanda ya kai shi ba sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka ba a samu irin ranar da ya bar duniya mutane suna dukan kansu ko suna kin cin abinci ko suna azabtar da kansu ba a'a waɗannan sun yi guluwi ko shakka babu wannan baya cikin addinin Allah yin haka din akwai waɗanda suke kuma ahlul jafa wanda su kwata-kwata ma wato ba sa ƙididdiga ainihin wato kisan da aka yi wa al-Hussein a matsayin wato an yi ta'addanci su a gurinsu ba komai ba ne to wannan malamai na halis sunnata wal jama'a suke cewa su waɗannan halakoku ne ainihin wanda suke akan tsari madaidaici su ne halis sunnata wal jama'a shine ba a ji daɗin abin da ya faru ba waɗanda suka kashe al-Hussein sun yi ta'addanci abin da suka yi laifi ne mai girman gaske kwarai da gaske kuma al-Hussein jikan annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya ne daga cikin manya-manyan bayin Allah ɗaya ne daga cikin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala ɗaya ne daga cikin wato ‘yan aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana amma wannan bayya goge abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar kafin ya bar duniya bayya goge abinda ya faru na tseratar da annabi Musa alaihi salam da jama'arsa daga sharrin Fir'auna da jama'arsa. Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddar cewa zuwan Fir'auna da annabi Musa qadiyyar su za ta fara faruwa tun kafin Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. Hakanan kuma ya kaddari annabi sallallahu alaihi sallama zai fara barin duniya kafin jikansa Al-Hussein ya bar duniya. To kaga ba za ka zo ka ce tunda a ranar aka kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam waccar magana da manzon Allah yayi na cewa in ya kai baɗi ba ma iya ran goma ga wata ba har ran tara ga wata zai hada ya azumta gaba daya kuma yayi magana akan cewar azumtar ranar goma ga wata din Allahu tabaraka wa ta'ala zai gafarta wa bawa zunuban shekara guda kace yanzu wannan abin da aka yi ya goge waccar magana ta annabi sallallahu alaihi wasallama wannan bayya cikin tsari na ilimi kuma ko da hankalin ɗan adam ba zai bashi wato hankali wanda yake lafiyayye ba zai yadda da wannan maganar ba Allahu tabaraka wa ta'ala haka ya kaddara wancan ya riga wannan zuwa saboda haka idan wani abu ya zo ko da a gurin a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wani ya riga wani zuwa to ana amfani da su gaba ɗaya sai dai idan na bayan ya gwada cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada cewar wannan ya shafa wancan sa'annan sai a bar wancan a yi amfani da wannan amma rigayar zuwa baya gwada cewar an shafa wancan saboda haka ba rana ce wato ta ainihin bakin ciki ko kuma rana ce ta ainihin wato yin fati ko a yi farin ciki a yi ta wato ababen da ba su dace ba a'a rana ce ta yin azumi da kuma yin bauta ga Allahu tabaraka wa ta'ala da yin addu'o'i domin dama wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafificin azumi shine yin azumi a cikin watan Muharram wato a cikin watan Allah wanda yake shine wato al-Muharram yin guluwi cikin addinin Allah wannan haramun ne yin jafa'i cikin addinin Allah shi ma wannan duka haramun ne saboda ka ya'yan uwa ku sanar da ainihin yayayanku ku sanar da ainihin matayanku ku sanar da ainihin iyayenku cewa duk wanda yake da dama ya azumci ranar tara da kuma ranar goma ga, ga wannan wata kamar nan da kwanaki uku kamar talata laraba ko wani abu makamancin haka ranar goma ga wata dai wato tara da kuma goma ga wata idan mutum ya azumci ranar ainihin wato goma kaɗai bai yi azumin ranar tara ga wata ba to dai Allahu tabaraka wa ta'ala matakar da yayi azumin domin Allah zai ba shi lada gwargwadon yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewar Allahu tabaraka wa ta'ala zai kankare masa zinaban shekara guda muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ka dora mu akan daidai ya Allah tabaraka wa ta'ala ka kyautata ƙarshen mu ya Allah ta'ala ka sa mu kyakkyawan ƙarshe wannan ƙasa ta mu Allahu tabaraka wa ta'ala ka kawo mana daidaito ka kawo mana zaman lafiya duk abin da zai kawo tashin hankali a zo a yi da na sani Allahu tabaraka wa ta'ala ka kawar da tunanin mutane akai Allahu tabaraka wa ta'ala ka kawo mana zaman lafiya ya ubangiji tsaro a hannunka yake kai ne mawadaci ya ubangiji ka wadatar da muka kuma kawo mana aminci duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allahu tabaraka wa ta'ala ka kawo aminci ka kawo kwanciyar hankali wanda suke kokari wajen hidimar tsaro a ga cewar an samu zaman lafiya Allah ta'ala ka taimake su ka kuma dora su akan daidai wanda suke kuma kokarin kawo tashin hankali ya ubangiji ka shirye da su idan ba za su shirye ba Allah ta'ala kai ka san su kuma kai ka halice su Allah ta'ala ba wanda ya fi karfinka ya ubangiji ka sami kyakkyawan ƙarshe Allahumma hadina fi man hadait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma adait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yu'izzu man adait wa la yuzillu man walayta tabarakta rabbana wa ta'ala wa sallallahu wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qumu ila salatikum